أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan wa masu mu na kusa da na nisa ina muku sallama din ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na fassarar littafin ta'alimul muta'allimi dariqat ta'allum na imam wato al-imam burhanul islami az-zarnuji wanda kuma a yau zamu wanda yau shine halkan mu ta 22 kuma zamu tashi fasali na 13 na ƙarshe kenan shine fasalin ƙarshe wanda ya samu suna faslun fi ma yajlibu rizqa wa ma yamna'uhu wa ma yazid wa ma yazid fil umri wa ma yanqusu wanda insha Allah a farkon wannan fasali zamu tashi malam yake cewa faslun rabewa fi ma ajlibur rizqa cikin abin da yake jawo arziki wato waɗansu abubuwan da idan mutum yana yin su to arzikin shi zai karu wannan abubuwan su ne zai mana bayani nan ya ce sannan wa maye mana da kuma abin da yake hana arziki din duk zai bayani ciki wa ma yazidu fil umri da abin da yake karawa a cikin rayuwa wa ma yanqusu da kuma abin da yake ragewa a nan da ake cewa karuwar arziki karuwar rayuwa ko kuma karuwar arziki a malamai suna magana cewa wato abin da ake nufi da ainihin shi wannan karuwa din na arziki tun da kamar yadda aka sani da ita rayuwa da arziki dukkan su da ma Allah ya kaddaro adadin abin da mutum zai yi a nan duniya to me ake nufi da abin da zai kara maka rayuwa shin ana nufin rayuwarka za ta ƙara shekarunka za su ƙara yawa a duniya in kana yin waɗannan abubuwan kuma arzikin suka zai ƙara yawa sama da wanda abinda an ka ƙaddaro maka za ka yi komi ake nufi to shine aka ce wato abinda ake nufi abinda yake ƙarawa ɗin da ragewa wato shine ubangiji maɗaukin sarki abinda an ka sanya cikin ilimin mala'iku amma na sharaɗi na cewa idan mutum ya kyautata ya aiki mai kyau zai shekara hamsin ga misali in kuma bai yi ayyuka masu kyawu ba zai shekara talatin amma a cikin ilimin mala'iku ba a cikin ilimin Allah ba shi cikin ilimin Allah dama ya riga ya san abin da za ka yi ɗin amma nan ne ga abin da yake bayyana ga su mala'iku to shi ne aka ce shi ake nufi a nan wurin kuma suka ce shi ne ma'anar ayar da Allah maɗaukin sarki ke cewa ya muhullahu ma ya sha'u wa yuthabbit Allah maɗaukin sarki yana shafe abin da ya so kuma yana tabbatar da abin da ya so to suka ce shine ma'anar wannan aya din ma'ana shine wato idan mutum ya yi aiki na alkhairi to za a bashi shekara hamsin ga misali ne nake amma in kuma bai yi ayyuka masu kyau na alkhairi ba to sai kuma a bashi shekara talatin ga misali amma to suka ce amma shi cikin ilimin Allah a can na azali na har abada to ba magana shafewa din da ragewa a shi da ma yana nan in ko can zaka yi na alkhairin shekaru naka su kai adadin yawan hamsin din to dama shi Allah ya sani in kuma ba da yawan za ka yi ba su dawo 40 din kuma 30 din kuma shi Allah ya sani wasu kuma sun kace abinda dai ake nufi da karuwar watan rayuwa din nan shine wato ba ƙara yawan shekaru ake nufi ba a'a suna nan wa da Allah ya riga in muka nan ba su karuwa abinda ake nufi ƙarin albarka ake nufi cikin rayuwar shi ake nufi da karuwar rayuwa ba ana nufin ƙara yawan shekaru ba a ƙara albarka don haka wallahu da ya'lam malamai sun yi haka to kaga in muka bi wannan fasara ta biyu din sai mu ce kenan fasalon rabiya fi ma jilibul rizqa cikin abin da yake ƙara albarka cikin arziki wa ma yamna'uhu da abin da yake hana shi wa ma yazidu da abin da yake ƙara ƙara albarka fil umr a cikin rayuwa wa ma yanqusu da abin da yake rage albarka cikin rayuwa kaga wannan fasara ta biyu haka za ta bada ma'ana kenan wallahu a'lam dai sannan sai malai ci gaba da cewa sun malafudda sannan ba makawa da ɗalibin ilimi ga mai neman ilimi min alƙuti daga cin abinci wa ma'arifati da sanin ma ya zidu fihi abin da yake ƙarawa a cikin shi abincin wa ma yazidu fil umri da abin da yake ƙara albarka cikin rayuwa wa sihhati da kuma lafiya dole ne shi ɗalibin ilimi ya san waɗanga abubuwan da ya tafarraga ɗalibin ilimi domin shi mai neman ilimi ɗin ya samu dama lissa'ai domin yin aiki ila garadihi zuwa ga wannan manufar tashi ta neman ilimi ɗin wai ma'ana shi ne ya san menene abun da watan na farko dai ya nemi sani watan ya ci abinci wanda da shi zai amfani domin ta da rayuwa ta wato shi ne ya koyi abin da zai rika aikatawa ma'ana in watan abubuwan da zai rika yi na neman abinci sannan wa ma'arifa wa ma'arifati ma yazidu fihi da kuma ƙara abu da kuma sanin abin da yake ƙarawa a cikin shi abincin ma'ana kamar irin abin da ya shafi noma ko kiwo ko wata sana'ar hannu da sauran abubuwa da ne da kullum to mutum ya koyi irin waɗannan yana ɗalibi ya iya domin ya samu abin da zai zanki tafiyar da rayuwa ta da shi na abinci don ya samu damar yin ilimi din sannan wa ma yazidu fil umri da abin da yake ƙara albarka cikin rayuwa wasu hati da kuma abin da ke kara lafiya domin ya samu lafiya din nan da waɗannan abubuwan na abinci to ya tafarraga domin ya samu don ya tafarraga ɗalibul ilmi don shi mai neman ilimin ya samu dama da iko lissa'ai don ya aiki ila gardihi ga wannan manufa tashi ta neman ilimi din sannan ya ce wa fi kulli zalika a cikin dukkan waɗanda abubuwan da an ka ambata sannafu kutuban lallai malamai sun wallafa littafai amma yanzu fa aurattu huna ba'daha sai ne tuzgo da sashen ta anan ala sabili ikhtisari bisa ga hanya ta takaitawa ma'ana yana nufin malamai sun wallafa littafai game da waɗanda abubuwan da an kama ta ɗin abubuwan da suke ƙara rayuwa albarka ga rayuwa ko rage ta da lafiya da sauransu ya ce to sun wallafa littafai a kai to amma ni na ɗan ebo sashi daga cikin abun da malaman suka rubuta kuma ko shi a takaice bisa ga takaitawa ne ban tsawaita ba sai ya ce ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare sa ya ce la yaruddul qadara ba abun da yake mayar da watan ba abun da yake watan mayar da kaddara ta Allah illa du'a usi addu'a abun da yake nufi shine wai ba abun da yake sa kaddara ta zamo watan mai sauki sai addu'a idan Allah ya kaddaro maka zaka yi hasara misali ta naira miliyan ɗaya to amma kai ma abucin yawan yin addu'a ne da kuma sa ana maka addu'a na roƙon Allah game da al'amuranka to idan wata kaddara Allah zai kawo ta malmakin kai hasarar naira miliyan ɗaya sai ta dawo kawai kai hasarar naira miliyan naira naira dubu hamsin misali ko dubu ɗari kaga an samu ragowa kwarai da gaske to shine ma'anar la yaruddu du'a la yaruddu al-qadara ba abin da yake juyar da kaddara ta zamo takaitatta illa du'a sai addu'a wata kaddara mara kyau kenan sannan wala yazidu fil umri ba abin da yake ƙara albarka cikin rayuwa illa albirru si ayyuka na alkhairi su kaɗai suke ƙara albarka a cikin rayuwa ayyuka daban-daban na alkhairi duka dai zai karanta mana sunan gaba sai ce fa innar rajula domin mutum la yuhramu rizqa ana hana mashi arziki bizambi saboda zunubi yusibuhu da yake aikatawa wato idan mutum ya zama ma'abocin saba ma Allah ne mai tsanani to wani lokaci Allah madaukakin sarki yana hana mashi arziki sanadiyar hakan kuma ina jin dama akwai wani hadisin da yake cewa ubangiji madaukakin sarki ya sani mutane kala biyu wani arziki in an ka bashi wadata ne zai zai tsayawa ya yi ma Allah ibada to idan Allah yana so ne da alkhairi sai Allah ya bashi wadata din don ya yi ibadar wani kuma talauci ne zai sa shi ya yi ibadar to saboda Allah yana so ne da alheri sai ɗaya ya bashi wadatar din sai ba cikin talaucin domin ya yi ibadar ya samu alkhairin da zai samu na lahira din to wallahi da alam dai wato wannan dai shine ana hana mashi arziki saboda zunubi ta dalilin wani zunubi da ya kai idan Allah yana so ne da alkhairi kenan kaga in kuma Allah bai so mutum da alkhairi sai ya ta aikata ayyukan na sabon yana kato bara yana miyagun abubuwa kuma karshen Allah ya kyale shi a mai talala shikenan a bashi wadatar a bashi komai sai ya zo lafiya sannan sai ya gano ashe watan yana cikin hadari ba dan karami ba Allah ya kare mu sannan sai ma da ya ce sabata bi hadha hadisi ya tabbata da wannan hadisi cewa annar tikaba zambi cewa lalle hawan zunubi ma'ana aikata zunubi shine hawan zunubi sababu hirmanin rizki dalili ne na hana arziki khususan alkazibu yace musamman ma ƙarya wato musamman ƙarya idan mutum yana yawan yin ta tafi sumuni daga ciki ko kuma kaga bayan fa innahu domin ita ƙarya yurisul faqara tana gadar da talauci kuma kaga bayan wannan kuma tana sa mutum ya samu la'anta ta Allah ko tunda Allah alqur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa ala la'natullahi alal kadhibina to Allah ya kare mu daga ƙarya amma sai dai kaga ana cewa ita ƙarya din banda akwai ƙarya wadda ke ta halal kamar yanzu ka san wasu ne suna gaba da husuma da faɗa tsakanin su biyu to sai ka zo wurin wancan sai ka ce mai ai wani ya aiko ni cewa da wancan abokin gaban nashi da abokin faɗan nashi ya ce don Allah abubuwan da suka yi haƙuri abubuwan da sun haƙura tsakanin ka da kai da shi ka yi haƙuri wannan dai da sharrin shi dan ne wannan ba za ta sake faruwa ba sai kuma ka tashi ka koma wurin wancan ɗayan shi ma ka ce mai wancan din shi ya aiko ka shi ma abokin faɗan nashi din ya ce ma abubuwan da suka faru to Allah yanzu in faɗa maka abubuwan nan kaddarori ne dai sharrin shi ne don haka kai hakuri wannan abu bai sake faruwa kuma duk ƙarya ce kai ba aikin ka son kai ba to irin wannan ƙaryar an ce ta halatta saboda za ka yi aikata alkhairi ne to wannan ba komai amma dai haka ƙarya ga sunan daban-daban wanda ga sunan sun yawa a yanzu tun daga harkoki na wayoyi yanzu mutum zai kira ka kawai ka ce mai ina wuri kaza kuma alhali ƙarya ce ba gaskiya bane kana zaune ka wuri ɗaya da sauran da abubuwa suna nan da ƙarya tsakanin 'yan mata da samarin su da samarin da 'yan matan nasu kasuwanin da abuwa dai ƙarya dai ta yi wato Allah ya kare mu ana cewa wata rana wani ya zo wato yana biɗar wani mutumi ne aboki ne ko da ya zo daidai wajen ofis ɗin shi sai ya kira shi ta waya ce mai wane kana ina sai ce ai shi gashi nan ne wallahi ma ya kai zaria zai je kaduna sai ce ba motar kan ne ganin nan bakin ofis din naka ba shi ko da ma yana bakin ofis din nashi sai ga mota ne mota ce kuma yana gani shi kenan kawai sai mai shi kuma sai ya faɗin kunya ga mashi da hauka sai ke cewa to don ubanka kuma ka ga motar sana abba ko ciki sai ka tsaya kira na ka gane haya mai ƙarya da rufa ya ce mai ai gashi nan yanzu haya wuce zaria haya kawo zaria zai je kaduna amma kuma da hali gashi kuma shi yana kusa ga motar shi ne to kaga duk irin waɗannan ƙaryakin suna nan da yawa to Allah ya kare mu Allah ya ba mu ikon kiyayewa da gaskiya domin gaskiya abu ne mai kyau na alkhairi kuma ƙarya sharri gare ta ƙwarai daga tana jawo la'antar Allah madaukakin sarki to Allah ya ba mu ikon yin gaskiya da wajen ayyuka ma ba sai da baki ɗaya ba gaskiya ko ina ne kamar wajen sana'ar ka ka rika yin tsakani da Allah babu algusu wurin sana'ar taka sana'ar ta aikin hannu ne ko ma ta wani irin abu ne dai ya zama kana yi ba abu algusu ba kisa ciki ba ka kwaruwar abokan sana'ar naka din to duk ciki su ne wannan haka irin aiki ma'aikacin gwamnati ne a ofis da sauran ma'aikatai shi ma mutum ya zama yana aiki tsakanin shi da Allah babu wani kissa duka wannan yana daga cikin yin gaskiya din ba wai sai ta faɗi ga baki ɗaya ba da faɗi da baki da aikace duka ake son mutum ya yi gaskiya din to shine yake cewa to ita wannan ƙarya din tana hana watan arziki kuma an ka ce arziki fa kar mutum ya ɗauka tarin dukiya kawai a'a arziki yana shiga wato sai ka samu wannan duka duka dukiya ta bai wuce ya mallaki naira miliyan ɗaya ba misali wannan kuma sai ka same shi ya mallaki naira miliyan goma amma sai ka isko wannan mai miliyan ɗaya ɗin shi an mai arziki saboda abun nashi ya fi albarka kuma ya fi kyakkyawar mu'amala da shi da jama'a ya fi samun addu'o'i na alkhairi kuma ya fi rufin asiri sama da mai wancan ɗin saboda wancan yana harkoki na tsiyana rashin arziki wanda ba to wannan duk ya shiga saboda haka kan mutum ya dauka sai ana nufin kuma an baka dukiya ne shine ake nufi da arziki din a'a arziki shine Allah ya baka wadatar zuci da natsuwa da kuma imani mai kyau wannan shine arziki din to shine a ilmanu rizki hana arziki khususan alkazi musamman ƙarya fa innahu yurisul faqra yana ƙara talauci wa qad warada fihi hadithun khasun haqiqa hadisi ke bantacci ya tusgo a cikin wannan din ma'ana na cewa a ƙarya tana gare da talauci wakaza haka nan naumus subhati bacci na asuba yamna rizqa shi ma yana hana arziki wato shine bayan an yi sallar asuba ko mutum ya dawo ya kwanta ya ta bacci to ba a son haka nan shi ma sannan wa kasaratun naumi da yawan bacci shi ma turisul faqara yana gare da talauci wa faqadal ilmi da rashin ilimi aidan kuma ma'ana yawan bacci ko yaushe bacci ko yaushe bacci to yana kadar da talauci sannan kuma yana sa rashin ilimi mutum ilimin shi ya tawaya ya ce kala da ƙa'il wani mai faɗa yana cewa sururun nasi fi lubsin libasi wajen mu'al ilmi fi tarkin nu'asi ya ce sururun nasi farin cikin mutane fi lubsin libasi yana cikin watan sanya sutura ne wato su mutane ga al'ada su abinda an murna su da farin ciki da jin daɗi wato su ga sun sa sutura mai tsada mai kyau ya ce amma wajen mu'al ilmi tara ilimi shi kuma fitarkin nu'as yana cikin barin bacci ne an sani an nu'as wato gingadi kamar ka ce an gaje kenan ko to kaga bacci kenan to shine yake nufi shi tare ilimi to yana cikin barin bacci wato ya zama kana tashi cikin dare da nazari da kuma karatu da sauran bincike akan matsaloli na ilimi to wannan shine yin su cikin dare to shi yake sa a tara ilimi sannan ya ce wa ƙala ba a zuhun sashen su malamai ɗin ya ce alaisa min la khusrani anna layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umri yace alaysa shin alaysa min al-khusrani shin ashe bai zamo daga hasara ba anna layaliyan cewa darere tamurru tana wucewa bila naf'in ba wani amfani ma'ana mutum yana kwance na tabacci kuma alhali wata husabu ana lissafa ta min umri daga cikin rayuwata ma'ana mutum ya kwanta cikin bacci dare ta bacci har safe bai tashi ya komai ba to kuma ga ana nan ana lissafa ta a cikin rayuwar mutum ta wuce baka amfana baka karu da ita ba kenan shine ma'anar tamurru tana wucewa bila nafin ba amfani wato sabo kuma ana lissafa ta bin umri daga rayuwata yace wa qala akar wani malamin kuma yace shi kuma qumil layla ya qumil layla ya hadha la'allaka turshadu ila kam tanamul layla wal umri yanfadu yace qumil layla ka tashi cikin dare ya hadha ka ya kai wannan la'allaka turshadu watakila ka samu shirya ma'ana a shiryar da kai shine la allaka watakila tusharu a shiryar da kai ya yace ilakam ai zuwa da yawa ma'ana shine ilakam tanamul laila da yawa kana yin baccin dare wal umru yanfadu rayuwa tana ta karewa ne baka sani ba wai ma'ana ka tashi ya kai wannan cikin dare kai ayyuka na alkhairi na ibada la allaka tusharu kila zaka samu shirya daga Allah madaukakin sarki yace ilakam tanamul laila da yawa kana yin baccin dare wal umru yanfadu alhali rayuwa ka tana karewa ne saboda duk lokacin da ka yi numfashi to wannan numfashin naka ya tafi ne ba zai sake dawowa ba to shi ne yake nufin ma'ana mutum ya rika tashi ya ware ba a ce wa dole ana nufin duk daren gaba ɗaya sai tun farkon dare kai ta ibada har safe ba a ba shi yake nufi ba ka dai kokari cikin awoyin daren ka ware wani abu na lokaci shi kenan sai ka tashi ka aikata wasu ayyuka na ibada shi ne ma'ana sannan sai malam ci gaba da lissafa abubuwa waɗanda suke watan suna hana arziki waɗanda ba a so shine zai ci gaba yanzu zai zano mana su da yawa a yanzu zai karanto mana su ba ga sunan duk waɗanda abubuwan da za a ambata yanzu wanda za mu fara faɗawa yanzu to yana nufin dukkan su suna watan gadar da rashin arziki ya ce na farko wannan mu oriyanan bacci tsirara mutum zai bacci ya kwanta haka nan tsirara bai da sutura wal bawlu oriyanan da bawali tsirara mutum zai je wajen bawali ba ya tsari sai ya je a tsirara ba da sutura wal akalu junuban da cin abinci da janaba mutum na da janaba ya ci abinci wal akalu muttaki'an da cin abinci kishin gide ma'ana shine gincire ala jambin bisa ga sashin jikin shi ma'ana shine mutum ya kishin gida ko kuma kace ya gincira a wata Hausa kenan sai yana cin abinci da gincire ko kuma da kishin gide to shi ma yana gada talauci wata hawun bisu qadatil ma'idati da wulakantar da fadaddiyar loma wato ka ebo loma zaka ci na abinci sai ta fadi kasa in dai ba cikin najisa bane ta fadi to kawai sai ka wulakanta da shi mamakin ka dauka ka ka kabe kura da a ciki sai ka ci kawai sai dai kun ka bata nan wulakanci shi ma yana daga cikin abubuwan da suke gadar da talauci shine wata hawan da wulakantarwa bisu qadatil ma'idati da fadaddiyar loma wa harqu kishril wa harqu kishril basali da kone watan bawan albasa albasa wannan bawan nata ana ba yake nata kaga bawan nata haka bayan ta haka yake da bawa bawa to kona shi a rika kone shi shi ma na gadar talauci wasumi da kuma kone bawan tafarnuwa shi ma kaga ita ma hakan take da wannan bawan hakan din wato kaga wani cikin wani wani cikin wani ko an bar wannan sai wannan da an bar wannan sai wannan sannan wa kansul baiti bil mindili da sharar daki da kyalle shi ma yana gare da talauci wa kansul baiti fil laili da sharar daki cikin dare ma'ana sharar da dare wa tarkul qumamati fil baiti da barin shara barin shara a cikin daki an yi shara malmakin akwashi amma sai dai ake kwashewa a matanan walmashi qaddamal mashayikhi da tafiya a gaban shekhanai wato manyan malamai dattijai amma suna tafiya kuma sai ka rika shiga gaban su kake tafiya ba ka biyo su baya saboda ladabi sannan wani da'ul abawaini bi ismihima da kiran iyaye da sunan su babanka ko mahaifiyarka sai kana rika kiran sunan su kai tsaye ba baba ko kuma dadi misali ko da turanci kenan ko kuma momi misali ko mama kai tsaye ko kuma wani suna dai daban misali ka san dai wani sunan zaka kiranta da shi ya zama kana jin kana jin nauyin kiran uwayen naka to kiran sunan uwayen naka ya tsaye shi ma yana daga cikin abin da yake gada talauci kamar yadda malaki nufi nan shine wani da'ul abawai da kiran uwaye bismihima da sunan su karara sannan wal khilalu bi kulli khashabatin da goge hauru da kowane irin icci ma'ana yin aswaki da kowane kala icci ka samu kowane icci kai ka samu zaka yi aswaki da shi shi ma na gada talauci wa gasalul yadi da wanke hannu biddini wat turabi da tabo da kuma ƙasa ma'ana sai mutum ya kisa ruwa kawai ya sa tabo kawai wanda a sharar da ruwa da kuma ƙasa ya wanke hannuwa ne a to ya sa ruwa da ya wanke sannan wal julusi da zama alal atabati bisa ga dangalama dangalama ta daki to zama bisa gare ta shi ma na gadi talauci wal ittika wal ittika'u da jinginawa ala ahadi misra alal babi bisa ga ɗayan bangon kofar daki wato kamar daki daidai saman kofar to sai mutum ya zauna ya jingina ga wani gefe guda da nan ya zanna bisa an gane nan kusan wajen dangarama kenan sai ka jingina gefe inda wannan bango guda ke na shiga kofar daki din kuma ana cewa har yanzu kamar gambu mai kofa biyu haka an gane to idan aka sanya wannan kofa mai kofa biyu gambu haka mai kofa biyu kamar irin na shago kenan go sai a bude daya sai a bar guda watan kulli kai kuma sai ka zauna sai ka jingina ga wannan dayan wanda ba bude din ba to duka ana nufin an ce da shi yake nufi da shi din shine wa ittiqa'u da ginci da watan jinginawa ala ahad misra'il babi bisa ka dayan watan a gambun kofa ko ka ce dayan bangon kofa sannan wata wadda ɗayan alwala filin mabarazi a cikin makewayi shi ma na gada talauci waki ya ɗatu saubi da ɗonki tufa ala badanihi bisa ga jiki ne watan sutura kamar riga ka take ce tana sanye ga jikinka kuma sai ka sa lura kana ɗonkewa a'a ka bari sai ka cire ta tukun to ɗonkin nata a saman tana saman jikin naka shine ake nufin yana gadar da talauci din shine wahi ya ɗatu saubi da ɗonki tufa ala badanihi bisa ga jikin shi sannan wata jififul wajahi da busar da huska bisaubi da tufan da kake sanye da shi wato kaman ka wanke huska ka tana da sanyi sai ka jawo taguwa ka tana sanye gare ka riga ka kenan tana sanye gare ka sai ka share ka goge ina huskar ta kadin da wannan sutura da kake sanye da ita to ba a yin haka na shi ma sannan amma kamar in ya zama misali wani kyalle ne can daban ba komi inda wannan amma sutura da kake sanye da ita ka rika shafewa da shi ne ake nufi shine wata shififul wajahi da busar da fuska bi thawbi da tufafin da kake sanye da shi sannan watar kubaitul ankabuti da barin watan gidan gizo-gizo filbaita a cikin daki wato kamar gizo-gizo duk yayi sakan nan da aka yi da mai wannan farin da mai wannan raga-raga duka da yake yi duka kamar su haka nan cikin dakin ka sama ga sunan baka rika watan yaye su kana gyarawa to shi ma barin su yana daga cikin abin da yake kada talauci kamar yadda malaki rufi din shine a watar kulbaiti da ankabuci da barin gidan gizo-gizo filbaiti a cikin daki sannan wata hawanu bis salati da wulakantar da sallah shi ma yana kada da talauci wa isra'ul khuruji da gaggawa fita min al masjid daga masallaci ba'da salati al fajr bayan sallar asuba ana gama sallah kawai kana sai ka tashi kana fita kullum haka kake da an gama sallah assalamu alaikum warahmatullah zaka tashi kawai ka fita to shi ma yana ga talauci ba a sa kanan ka tsaya kai addu'o'i sannan wal ibtikaru da sammako fi zihabi ila suki a cikin tafiya zuwa kasuwa ma'ana shine ka riga kowa tun da an yi sallar asuba sai ka riga kowa zuwa kasuwa misali ko ma tun kafin sallar asuba an fahimta kai za ka riga kowa kasuwa to shi ma wannan ba a so ne sannan wal ibda'u fi ruji da kuma jinkiri wajen dawowa kai ka rigen kowa tafiya kuma duk sai kowa ya tashi ya barka a kasuwa din to shine yake nufin yana gadi talauci shine wal ibda'u da jinkiri fil ruju'i minhu daga dawowa daga ita kasuwa din sannan washira'u kusairatil khubzi da sayan kirarran waina min al fuqara is-su'ali daga talakawa masu bara wato almajiri ne in yayo bara ya samu watan sadaka kirarran waina da ya samu kai kuma sai ka zo ka sai to shi ma sayan waɗannan in yana sa talauci sannan wadu'a'u sharri da addu'a ta sharri alal waladi ga ɗa wato kamar uwaye masu tsini ma ƴaƴansu kenan to tsini ma ƴaƴa yana daga cikin abin da yake gadar da talauci shine wadu a sharri da addu'a ta sharri alal waladi ga ɗa sannan wa tarku takhamiril awani da barin rufi korai ko kace barin rufi kwanoni kamar yanzu misali mutum ya yi kwanoni ana barin saki to abin da ake nufi in ma ba su da mari to a rika kifewa hakan ga a barin su dai haka nan sake ba ba bude to shine wa tarku da barin takhamiril awani rufe korai ko kace rufe kwanoni sannan wa'id ba'u siraji da kashe fitila bin nafasi da numfashinka sai ka sa numfashinka iskar numfashinka ka kashe fitila da shiya to shi ma yana gadar da talauci sai ce kullu zalika dukkan waɗannan da an ka zano din nan yurisul faqara yana gadar da talauci yace urifa zalika kuma duk an san wannan ne bil athari da abubuwan da an ka ruwaito duka a ruwaice aka ruwaito waɗannan abubuwan waɗanda aka tabbatar da suna gadar da talauci din sannan sai ya ce waka zalikar kitabatu haka nan yin rubutu bil qalamil ma'qudi da da da alqalami kullalle ma'ana alqalami wanda yake ya kare to amma sai an ka an ka sanya wani zare ko wani raga shi an ka an ka kulle shi an ka daure to yin rubutu da shi ma yana gada talauci shine a wa kazalika tabatu haka nan yin rubutu bil qalami da alqalami al maqud wanda yake kullalle sannan wal imtishadu da yin shata bi mishdin munkasirin da mashaci kararre shi ma na gada talauci wa tarku du'a bil khairi da barin addu'a alkhairi lil walidain ga iyaye mutum ya zama baya yin addu'a kirki ta alkhairi ta neman gafara da al'amura na alkhairi ga uwaye ne shi ma na gada talauci idan baya yi sannan wa ta'ammumu qa'idan da yin da naɗa rawani da zaune shi ma yana gada talauci a sannan wa tasarwulu qa'iman da sanya wando da tsaye shi ma mutum ya sanya wando ya ɗaura shi da tsaye shi ma yana gada talauci sannan wala bukulu da ruwa ga talakawa kenan wacce katiru da kwaburo wato ga abinci a gida kana da wadatar ka wanda ya kamata ka bayar da abin da za a yi na abinci kowa ya ce koshi amma kai kuma sai kana yin kwaburo wanda ba a samun ba a koshi kuma kana da wadatar ka to shi ma na gadi talauci sannan wal israfu da banna kuma wato almubazzaranci kenan shi ma ba a son almubazzaranci shi ma na gadar da talauci sannan wal kasalu da kuma kasala wato shine kiwaya kai ko shi kai kasala ta ma yawa sannan watta wani da jinkirin tuba daga zunubai wato kana aikata ayyuka na laifi amma sai ka ki tuba kai ka jinkiri sai nan gaba sai wata rana sai wata rana sannan wata hawunu fil umuri da wulakantawa cikin al'amurra duk wasu al'amura masu muhimmanci musamman na addini kana rika wulakantar da suwa baka damu da suwa ba sai kana watan yin yanda ka gada ma cikin su shi ma wannan yana gadar da talauci sannan yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace istanzilur rizqa ko nemi sabukar arziki bis sadaqati da bayar da sadaka ma'ana ku nemi watan ku yi tawassuli da yawan bayar da sadaka domin neman Allah ya yalwata muku arzikin ku idan kuna yalwata arziki din sadaka din to Allah zai yalwata muku arzikin naku sannan kuma watan ku nemi wato shine tanzilu rizqa ku nemi sabka arziki bi sadaqati da sadaka wal bukuru da sammako yace wal bukuru wato shine ma'ana wancan hadisin kenan sai yace wal bukuru sammako a cikin ayyuka na alkhairi mubarakun shi ma abun albarka ne yazidu fi jami'i na'ami yana karawa a cikin dukkan ni'imomin mutum khususan fi rizki yace musamman a cikin arziki mutum ya zama cikin duk ayyuka na alkhairi shi aka gani gaba gaba wajen yansu duk wani aiki na alkhairi shi kargen kowa shine ma'anar san makudin sannan wa husnul khaddi da kyakkyawan rubutu min mafatihir rizki yana daga cikin mabudai na arziki wato shine mutum ya zama in zai rubutu ya rika sa natsuwa yana yin rubutu mai kyau sannan yace wa baslul wajhi da kuma shimfida fuska mato ka zama mai fara'a ba mutum mai bakin rai ba kowane lokaci yana bata rayuwa ba shine ba ya zama da cikin gidanka cikin iyalinka da kuma waje duka ya zama haka kake kana da sakin kuska in dai ba an yi abin da yake na ba daidai ba to in yi abin da ba daidai ba to wannan kam dole ne ka bata rayuwa domin ka yi fada don a kiyaye kar a saki to shine ba su daula jihi da shimfiɗa fuska wa ɗibul kalami da da kyakkyawan zance dukkan su yazidu fil habzi suna karawa a cikin hadda wa rizki da kuma arziki waɗanga abubuwan da an kaza na din sai ce wa anil hasan ibn ali an karbo daga sayyidina hasan ibn ali radiyallahu anhu ma yadda Allah tabbata gare su yace kansul fina'i haka nan sharar watan farfajiyar gida kamar tsakiyar tsakar gida kenan da kofar gida ya zama ana share shi koyo shi to duk wanda yake wannan sharar tsakar gida da kuma kofar gida yana shashare su to yana samun budi na alkhairi da arziki shine wa kansul fina'i sayyidina hasan ibn ali shi ne faɗi haka cewa kansul fina'i watan share farfajiyar gida wa gasulul ina'i da kuma watan wanki korai kamar ka ce kwanoni kenan to majlabatul gina tana jawo wadata idan mutum ya zama yana wanki kwanonin shi tas kowane lokaci baya kazanta a ta barin kwanoni bayan an ci abinci a basu nan kaca kaca to ya zama koyaushe ana tsafta ana kula da wanke su da share tsakar gida da kofar gida to yana jawo arziki ya ce wa kawal asbabi mafi karfin dalilai da suke jawo arziki din nan shine waka wal asbabi mafi karfin watan dalilai aljalibata da rizki masu shawo arziki to ya kamatu salati tsaye da sallah bit ta'zimi da girmamawa wal khushu'i da kuma kaskantar da kai wato shine ka zama a tankana a wato sallah cikin girmamawa da ladabi da kuma kaskantar da kai da ladabi zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan wata adilil arkani da daidaitar da rukunnan kamata ma'ana gabanka a cikin sallah da kuma cika duk rukunnan ita kanta sallah ma da kanta sannan wasa'ir wajibati ha da kuma sauran wajiban ita sallah din ka tabbatar da kai su da kyau wa sunani ha da sunnoninta wa adabi ha da mustahabbanta dukkan suka kiyaye su da kyau suna daga cikin abubuwa mafi karfi waɗanda suke gadar da arziki suke jawo arziki sannan wa salatu duha sallar duha wato sallar da ake ta nafila ta hantsi da bakin raka'a biyu zuwa takwas duka mutum yana iya yi shine wa salatu duha da sallar da ake yi ta hantsi wal hakinan fi zalika tana daga cikin wannan ita ma ma'rufatun sananna ce mashhuratun kuma mashhuriya ce an sani haka din sannan yace wa qira'atu suratul waqi'ati da karatun suratul waqi'a idza waqatul waqi'a kenan to yawan karatun ta shi ma yana jawo arziki khususan bil layl yace musamman ma karatun ta da dare waqatan nawmi lokacin bacci sannan wa qira'atu suratul maliki da karatun suratul maliki wato tabarakallazi bi yadihi mulku kenan to karatun ta ita ma yana jawo arziki wal muzammil da kuma karatun suratul muzammil wato ya ayyuhal muzammil kenan sannan wal layli idza yaghsha da kuma karatun wal layli idza yaghsha ita ma yana jawo arziki wa alam nashrah laka sadraka da kuma alam nashrah karatun ta shi ma yana jawo arziki sannan wa hudurul masjidi da halarta masallaci qabla al adhan gabanin kiran sallah wato ana kamin ayi kiran sallah kai kuma sai ka zabura ka je masallaci to shi ma duka yana jawo arziki sannan wala mudawa mato ala daharati da dawama bisa ga tsarki ya zama kana kokari ba ka zama da janaba misali kamar janaba ta kama ka kai ne su kutum gaba ɗaya baka yawanka ba an fahimta ko kuma ya zama kana yawan zama baka da alwala da sauran to ya zama koyaushe kana da alwala kana da tsarki to yana jawo arziki shi ma shine wala mudawa mace da wama ala daharati bisa ga tsarki wa'ada usunnatul fajri da bayar da sunnanan ta alfijir wato shine rakata alfajr din nan shine da bayar da sunnatul fajr rakata alfajr wal wutri da wutri fil baiti a cikin daki wato shine mutun ya zama yana yin watan su a cikin daki to ka zo ka yi su cikin gidanka waɗanda sallolin malmakin ka yi su can masallaci kamar rakata alfajr alfijir ya hito kamin ka tayi masallaci sai ka tsaya kai waɗannan nafilar raka'a biyu na rakata alfajr din gida to shi yake nufi haka nan sallar wuturi shi ma an gama sallar isha'i malmakin kai shi a can masallaci sai ka dawo sai cikin dare sai ka zauna kai cikin ɗakin ka to shine yake nufin su ma suna jawo arziki sannan wa Allah ya takallama kuma kada yayi magana bi kalamin duniya da magana ta irin ta duniya ba'dal wuturi bayan yayi wuturi din wato ya zama kenan sadda za ka kwanta bacci ne kai shi to yana jawo arziki sannan wala ya kusiru kuma kada ya yawaita mujalasatan da sai zama da mata illa inda alhajati sai inda saboda bukata ne kurum amma dai ka zama kai kullum abokan hira kamata to shi ne ke nufin kar mutum ya yi haka nan ɗin to kuma ina jin ya kamata sai mu tsaya da sai mun dawo insha Allah sai mu dora muna fata inda muka yi daidai Allah ya karba mana kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين